بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المهدر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله yau uku ga watan biyar alif dubu biyu da goma sha shida uku ne ko? mun sake haɗuwa don ci gaba da karatunmu da aka saba a wannan jalsa mai albarka wadda muke bibiyan littafin risala na ibn abi zaidin al-qairawan ba manta ba muna cikin babin abubuwan da suke wajabta alwala da wanka da kuma haddin sutura da za ta isar a wana a iya yin sallah da ita sallan kuma ta karɓi so wannan bukatun ga wani yana jini saboda duk noma ba ma jin gida so yau bi mashiyatillahi tabaraka ta'ala wa aunihi za mu tashi kan wa aqallu ma ma aqallu ma menene yusalli fihi ar-rajulu ko ciki ne kan shi ne ko yawwa mafi karancin abin da namiji zai iya yin sallah a cikin sa sallan ta zama ta karbu min libasi na daga sutura shine saubun satirun shine riga wacce za ta masa sutura ta suturce shi min dir'in tufa wanda zai suturce shi min dir'in daga riga auri da'in ko kuma mayafi mafi karancin abin da zai isarwa namiji a wurin tufa shine saugun satiru wato daga tufafi shine ake nufi suturan da za ta lullube shi ta suturce shi ita ne take isarwa min dir'in nau'in daga wato nau'in irin abin da ake son shi kamawa daga abin da ya shafi riga dir'u riga kenan ko ba riga kaɗai ba duk abin da za a sako shi ta wuya to ana kiransa dir'u ba riga kaɗai ba duk abin da ta wuya ake saka shi da sunansa riga a dir'u shi yasa ake kiran sulke da dir'u ko dir'un munkallazu kun tuna sannan gashi nan laisan mujarra'a ko so a takaice dai dir'u duk abin da ake sako shi ta kai kawai yana daukan dir'u dalilin da yasa kenan ake kiran sul abin nan sulke din da dir'u da haka dai abin da yake isarwa namiji ya yi sallah a cikinsa na daga sutura shi ne saubin satir tufa wadda za ta suturce shi ta lullube al'aurarsa kenan min dir'in daga riga ne aurida'in ko kuma abin da ya shafi mayafi da zai yafa wa dir'u abin da ake kira dir'u alqamisu shine riga shikenan ma shi yana gaba shine riga amma ba riga kaɗai ba duk abin da ake sakawa ta wuya kamar yadda na gaya muku wa yukrahu an yusalliya bi thawbin an ki shi namiji yayi sallah da tuba laisa ala aktafihi minhu shay'un amma ya zama akan kafadunsa babu wani abu ya rufe su ba a yarda ba an hana to yayi sallah saman kafadunsa babu wani abin da ya rufe su ma'ana mutum ya samu mayafi sai ya zama ya naɗe shi a nan iya kafara ya hamata haka ya ɗaɗɗaure ya zama ya rufe dai inda ake buƙatar duka amma kan kafaɗarsa ba komai ko to ba an hana a yi sallah da haka kuma kar ka manta al'auran namiji daga cibi ne zuwa gwiwa ko amma duk da haka ba yarda ba a samu dai kafaɗinsa sun rufu akwai abu a saman su ya rufe sutura to a nan kaga sai mutane su kiyaye kar mutum ya zai sa ɗan singileti mai marar hannu ya ce wai zai ya tsaya gaban Allah yana sallah kai kanka ka san baka mutunta ubangiji ba ya shari'a fa bara a ce ka sake sallar ba amma lalle baka mutunta Allah ba tabbas domin mukaddara karamin ta ɗadiri jauron angon ku ya zo kofar gidan ku ya ce yana son ganin ka ba digaci ba ba hakimi ba ba sarkin yanka ba jauro ne ya zo ya sallama kofar gidan babanka ya ce yana son ganin ka za ku gana tsakani da Allah in mun gaya kanmu gaskiya za ka fito da singileti ka gana da jauro an gane singileti ɗan best ɗin nan ba ba singlet nake ba best dan best mai yan dan hannaye hakan nan an shira rada ki sa a cikin riga haka ta ɗaya zo nan kan nan ta ɗaya kafaɗu ɗin an gane irin sa ko kowa yana saka shi amma ya cikin riga ke sashi sai ka fito da shi kuka gana da jauro ya jauro zai ɗauke ka ya zai fahimci ka ɗauke shi na ɗaya dai jauro zai fahimci baka da mutunci na ɗaya kenan kuma zai fahimci baka mutunta shi ba don ka mutunta shi ba za ka fito da wannan irin fitan ba shi ya san mutuncin sa wurinka kuma ya fahimci kai baka da mutunci shi yasa ka fito da irin wannan ɗan rigan waje to yanzu jauro ma ba digaci ba ba hakimi ba ba sarkin yanka ba ba sarkin ƙasa gaba ɗaya ba ba ka iya ganawa da shi sai ka sa sutura mai ɗan masha Allah tabarakallah ko to sai Allah ne shi zaka sako dancin abin nan best kace zaka gana da shi kuma tunda an ce sallah almusalli yunaji rabbahu kaga baka mutunta ubangiji ba haka ba a yadda ai sallah da suturan da babu wani abu akan ka fada ba na mutum kawai a mutunta ganawa shirya na musamman a abin nan wurin ganawa da ubangiji subhanahu wataala menene ya kace kuma fa in fa'ala lam yu'id amma in yayi hakan yayi sallah da irin wannan suturan lam yu'id bara a ce ya sake sallar ba bai kyauta bane kawai amma ba zai sake sallar ba bara a ce ya sake ta a lokaci ko kuma bayan ma fitar lokaci ba kawai sallah ta yi amma bai kyauta ba tunda ka ji an ce an hana ka ai in an yi dai ba an yi abin da ba so ba kenan to an gama da babin namiji amma a nan in an tuna karatun baya da yake dukkan kunan kowa ya babu zai matukar wuya a samu wanda bai yi littattafan fiko na bayan nan ba cewa an hana yin sallah da da wando kawai wando kawai kuma har yanzu ka zo ka sa misali dogon wando ka buga dogon wando kawai ka zo ka tsaya ka ce za ka yi sallah ba yarda ko ko ba ka faɗa bane ka kila ko na manta ne ka yawa murajian su nake ba ni dai ina tuna wani abu mai kama da cewa wa yukrahu salatu bis sirwali ko bis sarawili illa idza kana fawqahu shay'un ina tuna wani abu mai kama da haka an karhanta an hana yin sallah da wando sai dai akwai wani abu a saman wando ka sako wata riga ta rufe wando yawa to can kan yayi amma wando kawai ka sako shi ko da ka jawo shi ko ya haura har kan titi ka sa ko wando ka kama da buje ai ko eh mana wanda yake da alawu sosai na abin nan wanda zaka ya dago shi ya wuce har cibi irin wandon yan tale wannan masu haka haka da da kawaruwan sunna ka san suna yin sa da balance sosai ko kuma irin wandon tsoffi wanda yake da hantsa mai alawus sosai to kasa ana iya dago shi zo har kirji ma wani saboda alawus da yake da shi an taba rawun wani wando da riga da wando daga saudiya an dubi tsarin da kan yake kai wannan ba nawa bane ila ila kallon da yake kai wannan ba nawa bane kawai gaskiya ni kan ba zan iya amfani da wannan ba sai dai tsofi kuwa in kaga balance dinsa in kaga kasan yadda yake da wani kama wani boro ke idan kan kai wannan ke bai bai wanda ba nawa bane kawai ma kwata kwata wannan to a takaice ba zai yiwu ba haka kawai ka jawo shi sama kai ta sallah a takure kana abin nan bai yi ba dole illa idan kana fauka shi suka ce dole in akwai wani abu a saman yadda ba za a yi sallah ka faɗu ba wani abu ba haka shi ma wandon shi kaɗai don ka jawo shi sama shi ma ba zai ba to amma fa akwai wasu kuma da suka ce fa amma yar magana ce yar kaɗan in dai wai ka suturce iya abin da aka ce shi ne suturar namijin nan kawai sallah ta yi da za ka sa shotnika wanda inda ya wuce gwiwa kasansa in ka ja shi kuma zai rufe cibiya wai ka buga sallah haka su a wurin su suna ganin sallah ta yi kai ko wanda ma suka ce wai ko ganye ne ka sassaka ka sassaka ka tattare ka daure su ka kewaye yadda in kai sujada dai ba za a ga wani abu daga can baya ba to wai sallan tana iya yiwa amma dai gaskiyar magana kai kanka ka sani a zamanin mu na yanzu mun dai ba daji ka samu kanka inda babu wani ya sace kayan ka lokacin sallah yayi ba dai ta zo ka cewa za ka yi sallah da kamfai ai wulakanta addini yauwa tunda ba akwai abubuwan da kake mutuntawa ba za ka yi haka da su ba to don mai wurin gani da ubangiji ka ce za ka sa irin wannan ka gaya baka mutuntawa Allah ba za ka dai a kiyaye kar mutum ya ce wai ai shari'a ta yarda sau ɗayan nan kan sai na jarraba sai na yi to ko a cikin ɗakin ka daga kai sai kai ne kar kai ka sa ka mutunta ai nan ne ba za ka fi mutunta ganawa kana cikin jama'a kan duk kai wani abu ne kai kadai daga kai sai Allah aha nan ne zaka fesa turare ma da sauransu yadda wasu in sun shiga halwa akwai turare na musamman da ake sawa ko kai da kanka ka san za ka yi wa annabi Muhammadu salati ka zabga turare mai kanshin gaske ɗakin ka ji yana tashin kamshi kai tanadi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta zuba salati malam wurin ganawa to a tagaice dai wannan shine namiji a tagaice wa qallu ma yujzi'ul mar'ata mafi karancin abin da zai isar na yin ibadan sallah ga mace min libasi na sutura fi salati a cikin sallah ad-dir'ul hasifu to kaji ad-dir'ul hasifu kaga a namiji addiru kawai aka ce ko an ƙara wani abu riga kawai ko to amma na aka ce addiru alhasifu mai alhasifu to addiru alhasifu shine riga wadda saƙanta yake da duhu wadda saƙanta ke da duhu ba za a iya shaida abin da yake ƙarƙashin rigar ba shine hasif duk rigar da in ka saka ta mutum ya hange ka kana tafiya zai ga alaman suturan da take karkashin ta misali in akwai singileti akwai rigar da suturan da in ka saka ta shara shara ce haka ana iya ganin alaman abin da yake ciki ko in ka sa singileti za a iya hangen singileti let's say kamar irin suturan mata da suke sawa wai lace din nan akwai wani irin lace in sun sa kayan da yake ciki dole ne da kayan ciki su kansu sun sani ba sai sun sa shi kadai ba suna sa wani kaya a ciki gaba daya kamar riga da hannu har nan misali ya rufe su sa can kasa ma sai sun sa fatari ko in ba haka ba zai yi ba ko skat shi din da aka san kana ganin sa gashi jikin su bai bara a gani ba amma ga to irin wannan rigar ba a sa ba a sa ta yi sallah mace ba ta yi sama dole sai ta nemi wuta addirul hasifu riga wadda take mai wato duhun dinki wadda take ba a iya ganin in an sa sutura a kasanta ba a ganin sa a lura fa shine amfani karatun fikhun lallai irin wannan rigar ita take yin sallah a dangane da mata namiji ba a sharɗanta alhasif ba don ka sa riga akwai singileti a ciki ko da shara-shara ne ka sa wando akwai toza a ƙasa shafnika ko da shara-shara ne ka yi sallanka da shi duk da ana hangen ƙasan kayan da ka sa ƙasa kai namiji hawa mace dole sai addirul hasif shi yasa wasu matan musamman wanda suke mutunta addini suna da kayan musamman da suke sallah da shi wannan suturan wanke su ake a gyara su a musu guga duk lokacin da za ta yi sallah ta ɗauko da duman yin sallanta ita rigar za a sako zulaika ce za ka ga mai duhu baka mai duhu na ɗinki sakanta ya zo a saka ta kawai a lullubi na mutunci shi kenan sai a yi sallah da shi ka ita kanta ta santa mutunta ubangijinta to shi ne addirul hasifu ɗan uwa asabiqu mai rufewa mai rufewa sabiq mai game ko ina da ko ina ya rufe shi ya lullube daga sibgatu sibgatu rin rini ko a rina abu gaba ɗayan sai canja daga yadda yake ai jikin mace kam ai fata ce to a samu rigar da zai lullube a daina ganin fatan gaba ɗaya ya rufe ta kakaf asabiku kenan wanda zai rufe jikinta gaba ɗaya ko an dai gane bayanin yawwa to shi kenan aha na alari ya suru yawwa to shi kenan wadda zai rufe wato zuhura kadamai ha bayan ƙafafuwanta in ta sake rigar ya rufe har bayan ƙafafuwanta ba cikin tafin kafan ba nan ya rufe har a daina ganin su ma'ana ƙafafuwanta an gane ko a sabiku wanda yake kaiwa matuƙa wurin rufewa wanda yake kaiwa matuƙa wurin rufewa an gane? wanda yake kaiwa mai kamala da sutura mai kamala mai rufe jiki gaba da shine sabin mai cikar rufewa ya rufe harkan bayan kafafuwanta to wannan shine in ta yi haka a sallah ya zama ta sa irin wannan suturan ba ta dawo da sallah ba bayan ta gama ko a lokaci ko bayan fitan lokaci to bayan nan aka ce allazi yasturu zuhura qadamaiha wanda zai rufe bayan kafafuwanta to anan abinda zai fi sauki a dangane da mata wannan gurin da aka ce allazi yasturu zuhura qadamaiha din nan abinda ya fi mata sauki saboda zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyalinsa ta tambaye shi tace ya rasulullahi ka ce a addini ana in an zo sallah mace za ta lalle kar a ga diga diginta to menene za ka umarce mu da shi domin mu za mu sa suturan da za ta rufe kafan amma in muka yi ruku'u ana ganin diga digin ko ba ka gane ba ko kai ne riga tana dab da taba kasa ai idan kai ruku kan dan dangare to haka matan ta rufe dai amma in ta yi ruku sai a ga yan kafafuwan sun galilin kafa yaya za mu ya rasulullahi sallallahu alaihi ma'aiki sai yace ku ƙara ɗani ɗaya a suturar naku da za ku yi sallah da shi ɗani ɗaya haka daga nan haka sai a ƙara ɗani ɗaya ta ce ya rasulullah mun yi hakan ma kuma ba wani lokaci in mun yi su ruku'un sai ana ganin kafafuwan mu ya ce to ku ƙara ɗani biyu ɗani biyu haka haka kawai in mace za ta yi sallah kan daddumanta duka kaya ne kawai a jike kawai ga ɗanɗan waji kawai ya dai dai ruku'u dai duk ruku'u duk irin ruku'u da dai yana nan yana shimfiɗe ba a ganin kafafuwanta wannan ma'aiki ne ke magana nan ba kar ga kuskura ka ɗauki maganin ta wata gurin gaje wani irin abu ne kuma wani irin abu manzon Allah ke magana ya ce amma in ya wuce haka to ta yi isbali ta wuce gona da ilimi kuma ko tafiya za ta in har suturanta ya zama ana kallon diga jikinta ta ƙara wannan ɗani annabi ya ce ita mace saboda haramun ne a ga diga jikinta sai ka zo ka ga mace tana sallah gudun gel iya kwalbulon ko e bandu mako suddi do gudun don don dan giri do ai e kosko mako to jula mako ko ko walli mo ko a jikinta tana kan duga sallan ta kawai yadda ka san dottijon ta ne mai karban sallah zai sa hannu a karbi sallah shakka ko shakka babu wallahi ba sallan ta bai karbuwa inda an ga diga diginta ko ko a dakin da ita kare ne ba wai ai sharadi ne sai mutane sun gani ba zai zama sallan bata yi ba a'a in bata lullube shi ba to a zamanin mu ne yanzu da aka ci gaba bawan Allah ga abu mai sauki mu mun umarci iyalan mu ne kowace ta ne tanadi socks safa shi ke nan hankali a kwance ko da zanin iyanan ne yake iya idon sawu in an sako safa ya kama har kan shara ba nan yadda in ta yi ruku bara a fatar da ba shi kenan magana ya kare sauki zamani ya kawo mana ci gaba kuma ko tafiya za ta yi in zanin iyanan nema to in dai an sa safa da ya haura har kan shara ba haka yadda bara dai a ga ko dan iska yayi abin nan iska haka ya kada bara safan ya saura sama shike dan magana ya kare to kaga wai su kuma suna dauka ai sai ya rike yarinya karama ce wa ga ma ko shekara 150 kike da shi in kin zo yi wa Allah ibada sai kin sutunci wannan gure kafin Allah karbi ibada ba ruwan Allah da me Allah kuma ruwansa da wannan yarinya ce ke ko menene a sa socks lallai sai a ja layi a ƙarƙashin wannan a kiyaye da layin nashi duk lokacin da Allah ya sa kake da alaƙa da wasu mata to ka musu nasiha da su kiyaye irin wannan gudun sai da ne yawa wa khimarun tataqanna'u bihi to an gama da matsalan tufa anan rigar an ce ta rufe menene har bayan kafan ta ko riga aka ce in ka lura addir'u alatifa sabiqu alladhi yasturu zuhura qadamaiha to ina kuma ba in riga ce irin dinkin mata iyana da ake sake shi iyana sai ya zama akwai zani ya sauka ya rufe har kafa tun da nan riga aka ce a nan karatun ne rigan ya zama addiqul hasifu sabiqu wanda ya kai matuƙa wurin kamalan rufe rufe jiki annabi ya turu zura kadamaya shi ba yaya rigan iya nan ta tsaya iya cinyoyi amma akwai ta cikinsa zanin da aka daura ya zarce ya rufe kafafuwan yayi ko bai yi ba yayi ko skirt aka saka akwai riga amma iya cinyoyi amma akwai skirt ya rufe har kama yadda ya yi ko bara gari ba yayi yayi wannan kar wani ya je ya ce to fa sharadi ne sai riga shi yasa wasu matan ila irin wannan karatun suka ji sharadin sallar su sai da sai da zulaiha irin jallabiyar nan doguwa na mata mai rufewa sai ta nemi wanda ya wuce ka tsawo sai ta buga shi sun dauka in zani aka daura da riga haka bai ba a yayi yawa addinin a fahimce shi da kyau shine nan kuma aka kawo wani hukunci na daban wa khimarun ta taqanna'u bi an gama da sauran jiki kam daga kafadu zuwa ƙasa to saura sama kuma kai da wuya aka ce wa khimaru da mayafi kaga nan in ka kuskura ka share digon nan ya zama jaki himarun kenan jaki gumin ya zo nan baya iya karantawa da da himarun sai dai ce himarun Allah ba magana masa ba Allah baya iya karanta haka haka wurin su kalaka samawa kalaka samawa ta yace halaka samawa Allah wanda yake wai wanda yake aske sama eh shi ne fasar halaka huwa al-halaqul mubin Allah shine babban wanzamin na a'udhu billahi mai yawan aski mai yawan aski shi ne ma'ana abin da ya fara haka yake karanta kuma al-Qur'an halaqul halakul mubin Allah shine wai mai babban wanzamin nan mai yawan aski gonin aski non gel jam jirta jalwa ta wi ke ha to himar jaki ne akwai wanda suke kiran sa da haka ina himar dinki a'udhu billahi wanda dauko himar dinki mu dabi to dauko jakin ki kace sai dai himar himar mayafi suddare shine khimar ta taqanna'u bihi wanda take lullube jikinta da shi to shi kuma abin da ake bukata khimarun ta taqanna'u bihi din nan yana da sharadi an gane wanda za ta rufe gashin kanta ne da wuyanta yanzu misali mace ta sa su tura wanda yake mai duhun gaske jallabiya ta har kada ba a ganin alaman jikinta ko al'auranta sai ta zo ta rufe kanta da wani abu wanda ya dan tsaya iya nan haka ko kan irjiyaka in dai ba a ganin wani alama na al'aura ko wani ya rubu da kyau wuyanta ba a gani fiskanta haka iya fiska aka rufe kayi da gashi aka bar fiska kawai ta yi sallah yayi ba wai sai shi mayafin ya zo shi ma yadda riga take jan ƙasa yana jan ƙasa ba sai dai in kuma suturar da ta yana attracting yana nuna tsirai abin nan shape din jikinta to nan kuma dole a rufe da wannan babban mayafin da zai rufe har ƙasa ka duba malamai sai ko abin da suke faɗi sharaɗi wuya ya rufe wuya ya rufe gashin kanta a bar fiska kawai shikenan in ka duba ka in ka koma gida bi sharhin ma za ka ga kila zai kawo bayani in ka duba yawa ga nan can kasa wasani ma abu na biyu khimarun shine mayaji bi kasril kha'i da yi wa kha'i kasra khimar ba a ce khamar ko khumar kenan ko sai ya tafi wani mana ta takanna bihi wanda da ta lulluba da shi ai ta suturu bihi sha'araha wa unuqaha kaji ko wanda za ta suturce gashin kanta da wuyanta wa min shartihi an yakuna kafifan yana daga sharadin sa ya zama wato mai kauri mai kauri abinda za ta lullube kiga kar ta je ta dauko ne shara-sharan abun lullubuwa ta zo ta yafa bazar banza ta ce wai ta yi sallah da shi shiriri ta kenan da hauka daga shara'insa ya zama mai mai kauri kafifan mai kauri an gane kawai aka ce wa hasilul fiqhi hasali kawai abinda fiqhu yake nunawa anan abinda ake so a fahimta annahu yajibu alal mar'ati an tastura jami'a badaniha lalle ya wajaba kan mace ne kawai ta rufe dukkan jikinta fi salati a cikin sallah hatta huduru kadamaya har har abin da yake wato abin da ya buya na kafafuwanta ba zahirin kadai ba kenan yanda in ta yi ruku'u haka fara a ga cikin tafin kafanta ba shi ne masu al'aura ce kaji in ji malam liqauli malik la yajuzu lil mar'ati an tubdi fi salati illa wajhaha wa kaffaiha kaji na Odi go ɗon kisago.
to
Jugir da Ibrahim da Tijo.
eh Wai waɗin mun da ta da joni joni wa ɗin ya yi ina.
eh to eh Da Ibro ma kwai.
an ko fiyan yan waya a da yan be shikenan wala da ma Ah, fi salati eh liqauli malik saboda faɗin malik la yajuzu lil mar'ati bai halatta ga mace an tubdi ta bayyana fi salati a sallah illa wajha sai da fiskanta wa kaffai hada tafukanta kai ka ji mala fiska da tafi yadda dai shari'a ta sanin nan wannan faɗin imam malik kuma haka hadisi ya tabbatar fiska da me da tafi ta bayyana fiska da tafi su kam an yarda a wannan gurin wai eh, hausa suna ce zaki bari da musa bari faɗan ku ta manya wa wa zai shiga ko kuma wai ah, faɗa ba- ba da kai ba daɗin kallo fada ya kaure tsakanin albani da bibbas a wannan guri aka yi taraddi wa juna har ta kai ga hana sallah bayan almajiran juna har da doke-doke tsakanin almajiran juna da fada tsakanin su dimbaz ya ba da fatawa dukkan matan da ta yi sallah ba ta rufe fiskanta ta sa wannan kuli a leda ba ba ko jaba a leda ne ko ya ne to wai ba ta da sallah ta ga wuce gona da iri ko da da yi wa Allah ƙarya da yi wa annabi ƙarya Allah ya ce ba kulli mu'mina ce yabdubna min asirihinna ko wala yujina zinatahunna illa ma zahara min hadith shi nake nema ma kawai kar ta kuskura ta bayyana adonta jikinta sai abin da ya illa ma zahara mina shi ne tafuka da da fiska to kace ba haka ba kai kuma kai wa waye ƙarya Allah annabi yazo ya fassara ya ce ma adal kaffi wal wajhi ko ina al'aura ce mace sai dai ta muka da fiska kai kace wai nan duniyan wai dole sai sai a rufe fiska shi ne fatawan dimbas albaniya masa raddiyamar kata kata yace ba bai da hujja abubuwa da yawa suka hada albani da bimbas da karshe da abin yayi yawa bimbas ya bada fatawan lallai ya- da yake ya fi shi daurin gindi shi albani dama dan albania ne wari-wari ne a saudiya aka bada fatawar ya bar saudiya aka bashi awa 24 ko kuma jinin sai halatta koran kare da kasance suka mara saudiya ya zawo albajiran albani da almajiran wannan fada ko ina exchanging fada je ka ce a baka ki sai ka fitar min da mashin na kwano so wannan dai shine a takaice da aka fiska da ake ta kokuwa din nan wa'insu banzaye suna cewa wai ai har sun wajabta shi ka ce wani kayan ado ko kayan menene zan ce mana ko ina wai za ka gan suna tafiya guzuzo guzuzo guzuzo da fiska rashin sanin addini ne wallahi waya kai waya ga miki mace ki rufe fiskan ki waya fara waye ya faɗa miki shari'a dai abinda tace mace kawai fiska da tafi ba al'aura ba ce sauran jiki duka al'aura namiji cibiya zuwa gwiwa shi ke dan inda za ka gane haka a sunnar manzon Allah wayansu sun zo gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam ai wani ya zo kai Abdullahi ibn ummi maktumin ne da ya zo gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam sai annabi ya shiga ya samu matansa ya ce ita jaba an ku buya wani zai shigo cikin gida irin yadda wasu suke yi din nan ya ce to a sanarwa cikin gida ma kafin mu shiga sai a sanar sai a nan shigo ko gyaran nefa ko wani abu dai uzuri ya taso za a yi wani abu a gida wani zai shigo ko zai dauki buhu irin mai danda ko ko wani abu ya ce to ku shiga har wani bai damu da kishin nan ba ba ruwan shi to annabi ya ce ku buya ku sha makantu sai suka ce ya rasulullah wani ne zai shigo umul mu'minin da ya ce ibn ummi maktumin ne abdullahi ibn ummi maktumin ne zamu shiga zamu dan yi wani abu nan ciki sai ta ya rasu alai alai zahu amma ba makaho bane ya rasu lai yana ganin mu ne sai mun buya annabi ja kudin makafi ne shi makabo ne ya ce kuɗin makafi ne in shi makafo ne me annabi ya nuna ta nan in zai halatta kenan sai in su makafi ne shi makafo ne to in ya shigo ba wanda ya ga juna dama shi kenan an ko kenan ba komai nan kam ya ce in shi makafo ne kuma makafi ne suka ce a ya ce to ku buya gabarinsa to ba wai a karanta hadisi a wuce ba kulle dalilin hadisin nan da kyau kasan wani in an faɗi hadisi ba zai tsaya gane hukuncin hadisin ba hukuncinsa shine yanda ke ba ta zo wai kar a gaggi ne sa kika rufe fiska har fiska ko inda ba ce a rufe ba to ba yadda ki ga wani ba kai ma shi ne yasa annabi yace su buya da an yadda su su gani shi kar ya gansu tunda matan aure ne kar ya gansu to sai shi kenan tunda makaho ne su zauna kawai shi ne kawai aka hana ya gansu su kar su ganci kenan ashe tunda su ma za su ganshi to kar su buya kar su ganshi ashe wanda suke fita da su tare fiskan su nan wai kar a gansu suna guru da ido duk matan mazan duniya sun gama kallon su ina addini a nan ko ba ka gani tsakani da Allah ba sa gani annabi yake shi in baya gani ku ba ka gani za abin da zai goyi bayan wannan nassin kuma shine hadisin sayyidina Ali da ummul da sayyidatun nisa'il alamin Fatimatu Zahra alaiha salam sayyidina Ali ya tambaye ta ce ma khairu ma lil mar'a menene alkhairi dangane da mace ne kam ya Fatima tace Allah tara rijala wala yarawha alkhairin mace shine kar ta ga maza kar su ganta malam ka ji yadda shari'a take kar ta ga maza kar su ganta tsakani da Allah wancan eh mun ji maza ba sa ganin ta jikinta kan ba sa gani amma ita ba su wannan masu jaba ne ba sa gani na rantse da Allah ko a taba suka hau za ka ga kwayan idon nan haka haka za ka ga yana tai yanda ka san sofila yake haka abu da Allah na ga maka haka za ka ga ƙwayar idon nan aiki kawai suke sun sa wato sun sa security su suna ta aiki kawai Allah na ba kuma uwa uba akwai munafurci a Kaduna ina Kaduna akai wani abu wai matansa ya haɗu da matansa bai san ita bane ya haɗu da ita to uniform ne na makaranta mata suna da yawa kowace irin sa take sawa ya kiliya da ita ta sani ta san mijinta ne bai sani ba wata mata irin haka ta je ta rika yin fasadi sai ta sa uniform din ta tafi makaranta kawai sai ta sai ta karkata zuwa wani gidan wani kato kawai to mijin ko shi haɗu da ita tana shiga wancan gidan bai zai samu ta sabanci kullum a ce aikin ta kenan idan da Allah ya kama ta a Kaduna aka ina Kaduna kawai tana tare da wani gardi kawai ya ɗauke ta zai je za su yi abun da za su yi kawai Allah kiyaye kawai sai aka je sai accident suka accident tare aka aka ne aka dalin wayanta aka yi sa'a kuwa sai wayar mijinta eh, abin nan number mijinta yana cikin tile calls da suka yi communicating recently sai aka kira shi aka ce to kai ka san mai number nan yace eh mata ta ce yace to sun yi accident ka zo wuri kaza miji kawai ya zo ya same ta da ka a motar ta kawai sun yi accident me alakan su babu ta jini ta da- ta komai babu kai ka duba Allah ta nuna kai wannan ina garin Kaduna kai abu ya yadu a cikin gari ko ina aka daga nan kawai aka ce to ba abun yarda bane masu wannan abu shi yasa daga wurin masu shago a Kaduna da kin shiga da wannan ba za ta yi daga daga yayi kawai fiska mu gama ciniki in kin fita kya yi abin nan kya sake shi in kin ga dama wani dan uwa ya aure wata daga wani gari Bauchi baran kama suna ba saboda duk nan ba wanda bai san shi ba ba dadi ya aure wata ta zo wai ta yar yar salaf ce yar sama jannati tana saka abun tana fita sai ta ja ra'ayin surakaninta su ma ita sayo musu abu duk nan ba wanda bai san su yi ba ba zan kama suna ba ta ja ra'ayin surakaninta su ma kawai uwarsa kawai sai ralaye ita ta ko abu suka fito kawai tsohuwa ta faɗi a lambatu wa billahi da ba ta gani to da kyau ta faɗi kawai ta kukkuje ta burɗe ta ce haka masu yi faɗi opera mai ta gano ta gani haka suke su sa wannan abun billahi lazi suna kamato ɗaya ta yi sata ta fita kawai baka san ba wace ce ba wa za ka kama ba a cikinsu su yaka su yaka su ɓoye ma turmin zani ko wani abu in sun fita ka so kai wannan tayi na wannan tayi na hikara za ka bi eh to saboda haka dai wannan shine wato bashir bi kaffai al arda sannan goma ce ta samar da tafukanta su taba kasa a wurin yin sujada fi sujudi a wurin sujada ta tabbatar da ta samar da tafukanta sun taba kasa lokacin da ta yi sujada mislar rajuli kamar dai yadda namiji ma haka ne an gane bayani kamar yadda namiji ma haka ne to ita ma haka to anan abinda za ka fahimta a wannan nassi na fikun ashe in mace za ta sa safa iya kafa kawai za ta sa kar ta sa hannu in ta sa safa a hannu tafinta ne ya haɗu da ƙasa ko kuma safanta safanta ne kwarai da gaske to ba shi da kafaiha al'arba ta haɗa tafinta ya haɗu da ƙasa ba sharɗi ba ne ƙasa ko da abin da ƙasa ta haifar ne in kuma larura ta faru ko irin nan ne ba matsala ita dai tafin da ko abin da yake kan ƙasar haka ta samar da shi kuma kar ya zama suna waje kamar na namiji iya kwa lullubi ya zama lullubin ya rufe tafukan kar ana ganin tafukan a waje in ta yi sujjada da haka lullubin suna cikin lullubi kar kuma lullubin ya zama yana kasan tafin ta hada kawai ta yi danne haka a'a ya zama dai tafin haka ta yi ta- ya- ta samar da shi haka an gane da kasa yawwa shine abin da ake bukata kamar dai namiji yadda aka ce masa to za mu tsaya a nan duk da ma kila lokacinmu da saura za mu saboda wannan wayan da aka yi سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك جل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك